ila lafzin turif wasu manyan to yanzu idan za a za a masa liramin ya za a ce kenan a ai wannan eh an kaddara din idan da za a masa liramin a fili sai ya zama gaga inda za a yi liramin a fili ga yi nau'in ka sake da hikaya idan da za ka yi masa lirabi ya za ka ce eto shi ne sai an yi tarɗefe shi lauɗin saboda dai mu a larabci ba mu da wani suna wanda yake harafi biyu daya mutaharriki na ƙarshen sakin muna je da guda biyu wanda yake harafi biyu amma dukkaninsu masu wasali kamar irin su yadu su damu su abu shi yasa nan dole idan kace za ka bayyana lirabin sai kai tarifin wawo ka ce lawun kamar yadda wani mawaƙi yake cewa ulamu ala lawun walau kuntu aliman bi aznabi lawun lam tusibni maqatilu ulamu ala lawun kaga sai yace lawun da yake so ya bayyana lirabin eh yace lawun ana zargi na yasa cewa ina yawan cewa ina ma da a ce na abubuwan da sai a ringa cewa to ne sa za ka ringa cewa ne sa wani kuntu alimin da azuwa da lawan to ai da na san abin da da a ce din zai jawo zuwa gare shi lam ta sirni na datimu da makasarsa ba ta same ni ba lawun za lawun za a ce ke idan da a ce za a bayyana ne irama lau lau sharadun sharaɗi ne lil muri yana zuwa ga abin da yake ya huce a galiban a galibi a galibi yana zuwa ga abin da ya huce amma wato min gairu galibi ya zo ga abin da zai zo nan gaba shi yasa kuma a irin nan ta yi ya zo da fili mari kamar yadda wasu malaman suka tafi akan a ta qur'ani inda wani subhanahu wata ala ke cewa wal yakhsha allazina law taraku min khalfihim zurriyatan ru'afan khafu alaihim falyattaqullaha wa yakunu qawlan sadida wal yakhsha allazina law taraku law taraku to nan suka ce za kamar law ya turkuna da a ce za su bari ba wai sun bari a baya ba da a ce nan ga wasu kansu za su bar ya'ya ƙanana wanda ba su iya komai ba za su dinga jin tsoro ya 'ya'yan nasu za su fada shi yasa su mako a yanzu da wa'yansu suka bar 'ya'yansu ƙanana su ji tsoro kada irin wannan ya same su shi yasa su kula da 'ya'yan nan ƙanana da aka bar musu su kula da 'ya'yan nan ƙanana lautara ko kama an ce lauyatar kona ne wajen malamai da kuma ta iya zama ma murari in ne a zahiri ya zo kamar faɗin kusayyuru kusayyuru azzata da yake cewa ruhbanu madana wallazina aituhum yakuna min min hazari al'azab qu'uda law yasma'una kama sami'tu kalamaha خروا لعزة ركعا وسجودا رهبان مدينة والذين أهدتهم يكون من عذاب العذاب قعودا لو يسمعون كما سمعت كلامها خروا لعزة ركعا وسجودا رهبان رهبان دارا دها ببدا بدا ألف سينوني رهبان مدينة رهبان مدينة مدينة مدينة بامكة رهبان مدينة والذين أهتون يكون من هزر العذاب قعودا لو يسمعون كما سمعت كلامها خروا لعزة ركعا وسجودا yake cewa ai masu tsananin ibadan nan na birnin madiyan da mutanen da na san su mutanen da na san su cewa koyaushe sun zauna kuka suke ruri suna jin tsoron azabar Allah da a ce za su ji zancen azzatu ai da waduwa za su su ne mata sujada saboda daɗin zancen ta sai su bar abin da suke kuka domin sa lau ya ma'una to anan da yace lau ya ma'una kaga murari ya bi ta ne shi yasa ashe galiban ne kenan a ce ma tana zuwa dan muri amma min gari galibi maje wa halil istiqbali to lau ya sama'una kama sami ito ra'ima wasu malaman suka ce ba wai haka kawai ya fi yawan zuwa dan marin ba ai koyaushe ma dan marin ne suka ce ko da kamar wannan inda yake aka ga ya zo don istiqbali to ma'anarsa istiqbali da ita lau akwai inda murari zai zo bayanta a ce ma'anarsa ta koma mari Eh, kamar kenan baitin da za mu karanta nan gaba lau ya sha'a ɗara bihi zu hasilatin lau ya sha ɗara bihi zu hasilatin lau ya sha'a ɗara bihi zu hasilatin shi ne listan ilin malik yake faɗa a alfiya لو حرف شرط في مري وينتجل له مرارع تلاها ومجل إلهه مستقرا لكن يجل لو حرف شرط في المري وينتجل له مرارع تلاها ويجل إلهها مستقبلا لكن قبل ita lauke nan dai galibi tana zuwa don sharadi abin da ya huce amma takan zo don abin da zai zo abin da zai zo nan gaba a wajen wa'yansu da suka suka ce samsan ma ba ta zuwa ko inda aka ga ta zo to za a yi tawilin sa kan ana nufin abin da ya huce amma a shi baitin kusan yiro ɗin sai a ce ma'ana da a ce da can sun ji maganar tata da a yanzu sun bar ibadar da su kaga a da can ne lau ya su ma'una din kamar ya ce lau sani ne ji wasu malaman kamar irin sabo wato wasu malaman da akan haka suke kamar badruddini dan ibnu malik mai alfiya dan sa ba shi kansa da badruddini ibnu malik shi ne alfiya jamaluddini ibnu malik ake ce masa ko to akwai dan sa badruddini ibnu malik to wannan kenan walaisa ita lauɗin nan fa ba ba ta kasance jaziman harafi mai jazama ba ko da yake tana zuwa don sharadi amma ba ta yin jazama war irara wasu suka ce a'a ta fuskar larura a larurar waka ta kan yi jazama kamar baitin lauya sha'a lauya sha'a ɗara biyu zu haslatin lauya sha'a lau da ya da shin da alif mai alhamza lau ya sha'a ƙara bihi zo hasalatin to a wannan baitin lau ta yi ta zuma da shi ta zanci ya sha'a ya sha'a to suka ce wannan larura ce kawai ta waga to wannan baitin kenan ne ita lau dai tana da hukunce hukunce da yawa a lugga da a nahawu a balaga ma la'allamin wani abu ko wato waljazamu asalu fi iza lalau la'in walau wala li za ka man uza ko domin haka tana shiga a usulun fikihi in akwai inda za a ga an kawo bayaninta a usulun fikihi akwai inda take shiga a cikin maganganu da shi ya samu domin fara a yanzu za mu gani nan da shekara to a wannan dai baitin kenan sai mu mai a cikin da ta zo mu ga guda ta kai nawa gaba daya da ma'anonin kowace ko tun daga wace ce ta farko واختلفوا فيما لها من معنى أو قيل هم لم يفهموا ما يعنى واختلفوا فيما لها من معنى أو قيل هم لم يفهموا ما يعنى واختلفوا malaman na hau sun sabani kima laha a cikin abin da ya tabbata ga ita lau shar'iyya lau nan wadda take shar'iyya menene ya tabbata gare ta min ma'ana na daga ma'anoni menene ma'anar ita lau nan shar'iyya au kila wasu makan da suka ce hum su malaman gaba ɗaya lan ya famu ma yuna har yau ba su fahimci me ake nufi da ita lauɗin nan ba domin dubanin da suke ba su fahimci me ake nufi da ita ba wa hatalafu sun yi saɓani fi ma laha a cikin abin da ya tabbata gare ta min ma'ana na daga ma'ana menene ma'anarta da yadda sai da ya faɗa ne nan yau za mu ji da yadda wasu suka faɗa da yadda wasu suka ce a haka din ma dai ba daidai ne ba suka yi da ainihin da akwai maganganu da yawa a kan ita lauɗin nan wadda take shar'iyya lauɗin nan wadda take shar'iyya wadda wannan ɗaya ne daga cikin ma'anoninta guda biyar mai tallau tana zuwa da ma'ana biyar ne to ɗaya shi ma'ana shi ne ta zo shar'iyya to ita shar'iyya nan shi ne aka samu saɓani da yawa a kan menene ma'anarta menene hakikanin ma'anarta auƙila wasu ma suka ce hum su malaman gaba ɗaya lam ya famu ma yuna hayyo ba su gano me ake nufi da ita lau shar'iyya ba ba su gano takamaiman me ake nufi ba saboda wani ya faɗi magana ne zai masa itirari to shi ma sai a ga magana tasa su da ya kokarin ya ga ya gyara faran to shi ma tasan kuma ta wani wajen da gyara haka abin ne yake ta tafiya to wannan laifin da yake nan wa hatala ko sai ya yi tashi ko da yake dangane da arori a tafilalinsa guda shida guda ne wace ta samu an taba ta na farko an taba ta ne aka mata wa hatalafu an mata tsabayi an mata ɗauye ko ta duba Mustapha Elu ita ba ta ba ko? Ta uku fa? Haka ne kuwa? An mata gado ko? An mata illa illa ta shiga mata ko? Min ma'ana an mata gado. Mustafil a maimakon Mustafil ko? An shafe mutda wa mai wasalin wata dulma jiban sake ne wata dulma jimu'u kuma abin da ya kafin shi a kai masa sukuni. Au ilahum wannan ta kubuta ko? Lam yadda hamu ita ma dai ta kubuta ma yi na ita ma dai ta gamu da matsar ko da wato da wani ta ta uku da ta shida da sun gamu da kadau amma da ta biyu da ta hudu da ta biyar duk sun kubuta ko guda daya kuma ta gamu da ɗayu guda daya ta gamu da ɗayu ba dai wadda ta gamu da habalu wani to da aka ce fi a yi jira ta sai ya kai to a yanzu wannan wajen lirabiya za mu iya ɗaukar wannan baita a lirabin fi ma laha min ma'ana kawai to wani ne murafi da murafi ne ba wanda aka rafa in suna ce ma suna ne da ba am fi harafi ce ma suna ne wanda ba a karɓar irafa ma ɗin mece ce masuliya ce to ya sa حرف جر مبني على السكون ما اسم موصول مبني على السكون في محل جر لها لام اللام حرف جر مبني على الفتح لاتصاله بالضمير وال والأشهر علام أمرمر للياء في لسن على والهاء الهاء ضمير مبني على السكون في محل جار والجار والمجرور متعلق ب لا لا الجار هو المجرور متعلق ب لا لا يعني معنى ذلك مجرور شوف الفئة سنة تلقى موصول eh eh da fi'ili yawan da fi'ili shafaffe ai sila ce an faɗa cewa jari da majoruri in ya zo a matsayin sila dole zai zama ya rataya da fi'ili ko mai yau ta da iran halar sila ti fara lanta allah ba illa fi julin fa'arifin muhakkaka ko halar sila ti لا بد للظروف إن تحققي وأعرف الجر من التألق مثل ما قال هوا to amma aka ce idan ya zo labari in da wani ya zo labari ya iya rataya da ka'inun ko istakarra haka in ya zo sifa na ake ko ya zo hali ya iya rataya da ka'inun ko istakarra amma in ya zo sila dole sai dai ya rataya da fili sai dai ya rataya da fili wanda yake shafaffe ko ce da shi shi ne silar mausuli ya wulace da bata da mahalli a lirabi ko bima la min kuma wannan fa harafin jarra ce ko mabni ya bisa sukuni ma'ana me ya alama jarrasa majalisi da kasra mukaddara saboda suna ne makasuri ko suna makasuri ana kaddara dukkan lirabinsa ana kaddara dukkan lirabinsa ko ya mai durat mutum ake fada to ita wani ce ma'anarta ko ba mai ma'anonin min ba alami nike alami nike ko me ma'anar ita wannan min din da'iya ko me eh gab tar'iriya a me ce ce haka ta yi zama za a idauce to me ce ce ma'anarta bayaniya abin da ya tabbata gare ta shi ne ma'ana ai ba wani abu ne daban ma'ana ce abin da yake ya tabbata gare ta kuma shi ne ake sabana shi ya sa min ɗin ai bayani ya ce ko ya tala fufi na laha min ma'ana ma'anar ita ce abin da ya tabbata ga ita ta bayyana ita min ma ta bayyana ma ɗin kama an ce ya tala fufi ma'ana ha ya tala fufi na laha min ma'ana kama an ce ya tala fufi ma'ana ha da ya sa mince bayaniya mince wadda take bayaniya to ana a mahallin ne yake saboda ya fi ilimin istalafin haka ne to sai wanne rage yana وإذ قال حرف ما يقع أي لوقوع غيره نركا لما فسيب ويه قال حرف ما يقع فسيب ويه أي لوقوع غيره نركا لما an samu saɓani da yawa tsakanin malamai game da ita ma'anar lau wadda take shar'iyya akan ma'anar lau wadda take shar'iyya sabanin nan ba wai akan ma'anonin lau ake bayani ba an yadda suna da wata ma'ana amma ita wadda take shar'iyya lau din wadda take shar'iyya ita kanta shine menene ma'anarta siba wai malam siba wai amrubnu siba wai amrubnu kumbure wanda ake wa lakabi da siba wai to wanda mafi yawan malamai sun tafi akan cewa an haife shi hijira na da ɗari da arba'in da takwas yau fati ya jira na da ɗari da tamanin shi ya sa wato ya rayu a duniya shekara talatin da biyu kala ya ce harfu ma ya ga ita lau harafi ce da take nuna abin da zai afku ainihin ko idan wani ya afku shi da wani ya ce ma'anar lau shi ne ta nuna kaza zai afku da in kaza ya afku kaza zai afku in kaza ya afku ba wai da ka ce kaza ya afku ba dan ce da ka ce wato bai afku din ba kenan ko ana kokon ba yace wannan ba wani ba magana haka kawai abin da zai afku in kaza ya afku misali in ka ce da wani lau a kaita na shadi'ita abin da maganar kawai taka take nunawa abin da ita lau take nunawa a nan shi ne shi zai samu daga gare shi in ya ci abinci in ya ci abinci to zai koshi amma ba ruwan wannan magana da cewa ya ci abincin ko bai ci ba ba ruwan wannan magana da cewa zai iya iya samun koshi ta wata hanya daban ba ta hanyar cin abinci ba Eh, shi yasa kawai ita magana dai abin da take nuna ya shi ne da a ce zai ya wato in ya ci lallai kan in ya ci zai koshi to kawai ma'anar ta kenan nur kallama shi yasa ce shi bawaihi yana dubo kawai man dukin ta ne bai dubo mafhumin ba shi yasa ba wai ya- ba a ce ai bai ci ba shi yasa bai koshi ba ko wani sa'a kawai idan da a ce dai za a sami ci in an sami ci daga gare ka to za a samu koshi kuwa koshi zai samu inda ci ya samu koshi zai samu inci ya samu amma ta yi koshin zai samu ta wani wajen ba sai lallai ta wajen ci ba magana ba ta kawo wannan ba haka nan kuma ta yi shi wanda ake faɗa magana ya ce ko bai ci ba wannan duk magana ba ta kawo haka ba a wajen si ba wai ita ce kawai zaran nuna cewa kaza zai samu idan kaza ya samu shi ne kawai ma'anar lau a wajensa shi yasa kawai shi mai dokin ta yake dubowa fuskar mai dokin kawai zarar abin da ta fada Eh, shi abun an ce abu sharaɗi ne ga wani abu ta yi zamo wato sharaɗi ne na dole ko ba sharaɗi na dole ko sharaɗi guda ɗaya ko ba sharaɗi ɗaya ba kuma eh, akwai hanyoyi da sharaɗi yakan zo ko akwai hanyoyin da sharaɗi yakan zo domin za a iya cewa eh, in ka kwanta za ka huta in kai kaza ma za ka huta ko in kai kaza za ka huta ta shi kenan kowane ɗaya kai da shi daga ciki ka iya hutawa kenan ko in ka hau jirgin sama za ka kai lagos ko in ka hau mota ma za ka kai lagos ko in a jirgin ƙasa ne ma ta yi in akwai shi shi ma zai kai ka ta shi kenan wato don ba ka hau jirgin sama ba a ce ai ba ka kai lagos ba tunda ta yi ka je a mota ne ko a jirgin ƙasa ko don ba kawo jirgin kasa ba ba a ce ai ba ka je Lagos ba to akwai kuma wani sharadi wanda yake zuwa wanda shi ke nan in dai ya afku to abin zai afku in ko bai afku ba abin ba wanda za a yi ya afku to shi shi ne wani yake amfani da lauda ake ba wai ana amfani da ita ne lalle akan wannan ma'ana ta karshe ba ba wai ana nufin cewa in dai baka ci ba ba to ba ku za ka koshi ba A'a, abin da ya ke nufi kawai idan dai an samu ci daga gare ka to ko za ka samu koshi in dai ka ci to za ka koshi Eh, ba a ce baka cin ba balle har a ce baka koshin ba ba a ce kuma ba wata hanya da za ka iya samun koshi ba ci ba da a magana ba a faɗa haka ba to shi ne ma'anar lau a wajen si ba wai shi ne ma'anar lau a wajen si ba wai to a sai mu maimaita shi wannan آه، ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها معنى me kenan ake nufi da wannan ayat ne wani sani wata ala ke nufi da wannan ayat walau shi na la'ata na kula na sun huda a kan yadda shi shi da wahi ya fassara la ba da shi a yi kake ta kanta ne kawai ta koma kuma ga mafi ne shi ko shi kawai a dubi man dubi idan a ayin kake kawai din za ka nuna kamar za a yi aiki da mafhumi ka kyale iyaka mai dokin murkan lama'a idan da an samu masi'a in aka samu masi'a in aka samu masi'a ta ubangiji to za a bada za a samu bayar da shari'a ga kowace rai amma ba a magana kan cewa an bayar din ko ba a bayar ba sai dai a gabata yi wasalam walakin haka alƙawli ne a ce wannan ya nuna cewa to ba a bayar din ba Eh, amma dai ayar abin da take nunawa shi lauɗin abin da take nunawa shi ne cewa idan an samu mashi'ar to za a samu bayar da shirya ga kowace rai inda ya kan an samu mashi'ar to za a samu bada shirya ga kowace rai amma an sani cewa inda an ba mashi'ar Allah ba abin da zai auku ko to amma wannan yake ba wai daga lauɗin aka fahimta ba ba wai ita lauɗin ba ce take nuna haka daga wasu ƙarinai ne daban amma ita lauɗi kawai abin da take nunawa cewa in aka samu nasi'a ta Allah to za a samu ko ba da shiriya ga kowace rai za a samu ba da shiriya ga kowace ga kowace rai ko walau sha Allah la zama ahun ala al-huda fala takunanna min al-jahilin walau sha Allah la zama ala al-huda fala takunanna min al-jahilin to ko walau annana nazzalna ilayhim al-mala'ikata wa kallamahum al-mauta wa hasharna alayhim kulli shay'in qubala ma kanu yu'minu illa an yasha Allah walau annana nazzalna عليهم الملائكة وإليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشر الناس عليهم كل شيء جبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله wannan kenan sai ta fi zuwa mai tasuhu mafhumaha asha'a aza'a wa gairuhu mafhumaha aza'a harfin tina'in lintina'in sha'a wa gairuhu wa gairuhu mafhumaha aza'a wa gairu wa gairuhu na'in lintina'in sha'a ya ce mai tunkun wa gairuhu wani fi da waihu kuwa daga malaman lahawu a za a ya yada mafoma ha mafomin ita lau ya dube ta ta fuskar mafomin ta ga man dukin ta ba shi ne sai ya ce harfin tina'in lim tina'i ita lau harafi ne da suke nuna cewa wani abu bai auku ba saboda wani abu bai auku ba wani abu bai afku ba saboda wani bai afku ba shi yasa inda ta ce lau a karta na shaɗi ita ya ce abin nufi da wannan baka koshi ba koshi ya hannu gare ka saboda ne saboda baka ci ba yawa da cewa baka ci wato baka koshi ba rashin cin naka ya jawo ma rashin koshi ta ce abin da lau take nunawa kenan harfin tuna'in yin wannan ma'ana ita ce ta fi yawan zuwa a harshen malaman lirabi wanda sai yake faɗa wal mu'ribu na wallazi tufan nisa bi annaha harfun tuna'in limtina wal mu'ribuna malaman lirabi wallazi tufan nisa abinda yake ya fi yawan zuwa an fi yawan jinsa a wajen lirabi a wajen nahau da annaha shine cewa ita lau harfin tina illin tina harfi ne da yake nuna cewa wani abu bai samu ba saboda rashin samuwar wani abu wannan kenan sha da aini a ƙarshe ba da an yasa da kuna ɗaukar misali sha'a wannan tarihi na ta yana da ya fi yawan zuwa a wajen malaman na hau a ce ita lau harfin tuna ilmin tuna lau shaɗiya harfin tuna ilmin tuna lau tala'atu shamsu la kana riyadu mawjuda ma'ana kenan ba haske saboda rana ba ta fito ba lau tala'atu shamsu la kana riyadu mawjuda ita irin wannan ya ake ke da ita wajen malaman nan ike wannan ɓari yaya sunan ta wajen malaman nan ike a haɗa su tarbiyya ce wannan tarbiyya ake ce da ita wajen malaman nan ike ya ake ce irin wannan tarbiyya tarbiyya ya iri nawa ne babu karaya wa akabuha akwai hamliya akwai kuma a tasawuri ai shi a babu a na farko ne daga ilimin ma'ani in ku an shiga karaya an shiga tasdiki shi yasa na ya babun tasdiki ne tasawuri tarihi shi ne tasawuri ko a nan kuwa ko ko abin da yake kaya ga tasawuri a nan ko tasdiki akwai ƙariya hamliya kamar misali kamar misalin ta ƙariya hamliya alimu kwarai dariya ce hamliya to ita wanda dariya fa ma ta mala sirkal za ta shi jara inda humu ƙariyatan wa habara ko ila harare a sunan to ita wannan ake kiranta shardiya ake kiranta dariya ta yi shardiya wannan ko dariya shardiya ke nan ko to ita kuma iri iri ce ko ko a yanzu ana maganar dariya ko Tsarin ransa ne ke tana akwai jabirin garaya ba ta yin sa akwai aljabra of positions ba ta yin sa so wato shi wannan shi ne mafi wato su wanda suka tafi kan wannan kenan sun dubi mafi ne ita nan ba yau mai dokin ba tunda gidan wani da mai dokin ba haka ta ci ba amma don wani da mafi ne shi ne kamar haka din aka ci yawwa da mai jiya bayan da shi su da yau ya ce har kogo'in ne kogo'in har kogo'in ne kogo'in su ko suka ce har kuntuna'in ne mutuna'in to wannan dauke kenan sai mu maimaita ko faɗa ne ta matsalin mantiki yana ƙara taimakawa a irin nan wajen domin to nan Allah da kan Allah a samun izina yawwa cewa a ci koshi yawwa saboda baka ci ba baka koshi ba saboda baka ci ba domin suka ce abinda nau'in take a cewa a da a ce idan an samu ci daga gare ka za a samu koshi daga gare ka shi kenan kan da yasa ba a ce baka ci ba balle har a ce baka koshi ba in ji shi si da wani ya ce ai ba a ce baka ci ba balle har a ce baka koshi ba don yana dukin da kawai cewa ne an ka samu ci daga gare ka to ko za a samu koshi gare ka za ka koshi to don sai ya rashe to yawwa sai kwanan sai suka ce abinda ake nufi shi ne cewa koshin ya koru saboda cin ya koru koshin ya koru saboda cin ya koru ba a samu koshin ba saboda ba a samu cin ba ba a samu koshin ba saboda ba a samu cin ba balin lissani أو أكثه ملكا وفهما زاني هل امتناء أول للثاني أو أكثه ملكا وفهما زاني هل هل هل من زاني هل امتناء أول للثاني أو أكثه ملكا وفهما زاني بس يبقى mafi yawa sun ce ita lau harfin tuna'in lin tuna'in sai aka ce to me suke nufi da wannan halin tuna'u awwalin lissani abin da suke nufi suna nufin cewa shi na farkon bai samu ba saboda cewa na biyun bai samu ba misali da aka ce lau a kaita na shaɗi ita sai a ce ashe cin bai samu ba kenan saboda ƙoshin bai samu ba cin bai samu ba saboda ƙoshin bai samu ba au aka suhu koko a ana nufin imtina usani mintina il awwali cewa ƙoshin bai samu ba saboda cewa cin bai samu ba murkan kuma kowanne a cikinsu ta fuskar manduki ne ya zama ɗayan ta fuskar mafumi ko wato ya zama fuska hudu kenan ko a ce dai shi na farkon ne ya hannu saboda hannuwan na biyu saboda rashin samuwan na biyu ta fuskar manduki shi yasa ta fuska mafumi kenan na biyu ya hannu saboda rashin na farkon ko kuma a faɗi akasin haka ko kuma a faɗi akasin haka gani su waɗannan guda biyun haka suke haka suke to shi ne wato akwai sabani tsakanin malamai suka ce a abin ake wuce kai tsaye daman cewa shi dai kan na farkon bai samu ba saboda ne saboda ganin na biyun bai samu ba wasu suka ce ai abin da ake nufi da ta wannan shi ne mandukin mafhumin kuma shi ne cewa ashe shi na biyun bai samu ba saboda cewa na farkon bai samu ba wasu ko suka ce abin da ake nufi shi ne cewa na biyun bai samu ba saboda cewa na farkon bai samu ba da ba a ga koshin ba sai aka san ba a samu cin ba Eh, da ba a ga koshin ba sai aka san cewa ba a samu ci ba wannan shi ne mandukin suka ce mafomin ko shi ne ashe ba a samu ci ba shi kuma saboda cewa ba a ga koshin ba domin ba a samu ci ba saboda cewa ba a sami koshin ba ba a ga koshi ba to shi ya sa kowanne ne daga cikin su sai a ga a zahiri kamar zai iya lizinta ɗayan ko tun dan halar wannan shi ne manduki to ɗayan zai zama shi ne mafomin sa kenan da su yadda suka fahimta amma kaga gasu da wani ya ce a maganan mafumi a nan ba ta taso ba a tsaya iya tashi man dokin kawai shi ne nudkalla ma'a to kuma a nan gaba dai an gara tafsirin matsalar za a gara gane bambancin tsakanin yadda kowanne ya tafi a cikinsu to wannan baitin kenan ne sai mu ne in anna launu ulu'un sun basiri rahu lawalwalu bilbuka alaina in anna an nartaki da raina mamanna min alina alaina launu ulu'un sun basiri rahu lawalwalu bilbuka alaina wani bahari ne kenan wannan da kwarai in anna an mustafilun نلتقي فائل درينا فائل من من من مستفئل أهلنا فائل علينا فائل لو لؤلؤ لو لؤلؤ لو لؤلؤ مستفئل صب في فائل رراه فائل لولول متفئل بالبكاء فائل علينا فائل to wannan kenan ma'anar bajin mai kenan guda ne taki da raina mamman na min ahalina alaina to na biyu kenan in anna an naltaki da raina mamman na min ahalina alaina to yawa in an kaddara cewa in ya bujewa cewa an naɗe wannan da aka rubuta da alhamza makalubi ne daga aini ana cewa an na al'amu shi ya fi yawa lamari ya bujira in an na an taƙi idan allah ya kaddara za mu sake haɗuwa to da raina a sannan ne za mu san mammanna alaina waye ya kyautata mana min alina a cikin iyalinmu in allah ya kaddara za mu sake haɗuwa ya sannan ne za mu san wane ne ya kyautata mana to na biyun fa ya ma'anarsa take lau lau lu'ulu'un subba fi durahum ehen da sai su ɗaukaka kuka mutane ne wanda ba abin da za mu musu mu burge su ko da za mu zuba lu'ulu'i a ƙasa inda za su taka don mu girmama su to amma duk da haka da sai sun ɗaukaka kuka a kan mu cewa dai ba mu ba mai ba ko lawalwalu bil buka alaina launu ulu'un sun ba fi rirahun lawalwalu bil buka alaina da ake cewa a barul na shi barul kamil ko sai mai littafin ya ce kafa amma na ce to a ciki ba namu ga wasu baitoci da naziru mai zo mako yayi tun cikin azumi ke cewa za mai gyara amma dai bai zo ba ma a barul kamil ne ko أو قبل مصبتين زاوى إلا حرف وجود لوجود الله أو قبل مثبتين ذا وإلا حرف وجود لوجود الله أو قبل أو قبل مثبتين ذا وإلا حرف وجود لوجود الله أو قبل مثبتين ذا وإلا حرف وجود لوجود الله أو قبل آه مثبتين ذا wasu malaman suka ce a wannan da ake cewa ita lau harfin tina'in lin tina'in ai haka yana tabbata ne idan ya zamo ta zo kafin musbatai guda biyu ya zamo da sharaɗin lauɗin da jawabin nata duk musbatai ne ya zamo da sharaɗin ita lau da jawabin nata duk musbatai ne kamar lau a karka lashai ita shi ne ake cewa harfin tina'in lin tina'in wa illa idan ko ya zamo ta zo kafin manfiye ya zamo da sharadin nata da jawabin nata duk manfiye ne kamar misali laulam tusafir lamara bihita laulam tusafir mara bihita laulam tusafir mara bihita to a sannan Allah ta bayyana harafin wujudin halin kasancewa ta harafi ne na tabbatar da samuwar wani abu ne wujudin saboda samuwar wani abu ya zan zan laka ce laulan tusafir ma da gihita da a ce ba kai tafiya ba da ba ka samu riba ba sashe ma'anar wannan kenan an samu samun riba a gare ka saboda an samu tafiya daga gare ka shi yasa a sannan sai ta zama harfin juji ne juji inda da sharadin da jawabin duk mamfiye ne lau lam lam tusafir ma rabe ta galan ta zo tare da sharadin ga ma ta zo tare da jawabin shi yasa kenan sai ya zama a sannan musbatai ne ma'ana riba ta samu gare ka saboda tafiya ta samu daga gare ka a kenan a sannan sai ya zama ba harfin tuna'in ne tuna'in ne ba kenan haka wasu malaman suka ce a ita lau haka take dauka idan ta zo tare da musbati musbatai sai ta zama harfin tuna'in ne tuna'in amma idan ta zo tare da manfiye sai ta zama harfin judin ne judin wannan baitin kenan dai sai sake rubuta shi da karanta a can wanda aka ce ga shi lazimi ne amma yana zuwa sabanin kiyasi ko yana zuwa ya kullu wa Allah lama'an wa sarha shi ne dai wannan Allah din ne Allah ya kullu ake cewa amma ta yi kiyasin sa a ce ya kullu tunda lazimi ne fa'ala ce mura'a fa lazima kiyasi ya zo murari in ta zama bisa ya kullu za mu ji nan gaba cewa wanda suka faɗi wannan magana an musu rabbi da cewa ai gashi ya zo a wani asar da aka ruwaito wanda wasu masu ke cewa ai hadisi ne cewa lau lam yahfi Allah lam ya'sihi lau lam yahfi Allah lam ya'sihi to yanzu muka ce za mu ɗauki wannan ka'idar da aka faɗa mu tadbikin ta kan wannan asaru din ma'anar za ta ba za ta yi ba tunda shi ne hadisin cewa aka yi mal abdu shuhaib laulam ya hafi la lam ya asiru ta shuhaib kamma da labawa na Allah mutum ne ya kai duk inda ake nema a matsayin bautar Allah laulam ya hafi la shi kan ko da ma da a ce baya tsoron Allah lam ya asiru ba zai saba wa Allah ba wato ko da tsoron Allah ma bai tabbata gare shi ba to ba shi da halin sabawa Allah ba shi da halin sabawa Allah to kaga nan muka ce ai tun da yake ta zo tare da manfi tunda law lam yahqi Allah sharadin manfi ne jawabin ma kuma manfi ne lan ya asihi da muka ce za mu aiki sai mu ce kenan ashe sabo ya tabbata gare shi saboda wato tsoron Allah ya tabbata gare shi ta ko ba haka ake nufi ba ana cewa shi nisantar sama daga sa sabo ta kai inda ta kai domin ya zamo Allah ya ɗauke son sabo daga zuciyarsa mutane da yawa suna son sabon Allah amma suna jin tsoron Allah shi yasa suke bari to amma shi su haihu Allah ya ɗauke wannan san saban a zuciyarsa shi yasa ko da ma baya jin tsoron komi ko da ma za a ce masa yi aikin saban ba komi to ba zai yi ba ba zai iya ba ba zai iya ba kaga haka ake so a bayyana a hadisin ko shi yasa kenan a shi wannan masu cewa hako jodin ne jodin din wannan hadisi ko wannan asar din kamar raddi ne a kansu tunda gashi ta zo tare da mantiye amma ko ma'ana ta tara ta zama wato hako jodin ne wujudin ba to wannan da yake nan sai wanne ne na kala shalawbin kuma alhawawi liraddi awwalin bitalin kati yana ta tawi tawi kala shalawbin الشلوبين قال الشلوبين مع الحراوي لربع أول بتال تاوي قال مع الحراوي وتقال في ذلك دلم ana bayani a kan nan ana faɗar wato fahimtar malamai game da ita ma'anarta aka ce kala sanar biyu sai umaru sanar biyu wato wani malamin na hau ne babba da aka yi a andulus yana cikin malaman ibn malik da alfiya ibn malik da alfiya ya je makarantar sa kwana arba'in